Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta mu na rana ta Asabar. Takwas ga watan Ramadan hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Wanda ya daidai da uku ga watan shida 2017. Wanda za mu saurari ci gaba tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda ke wannan shine kaset na biyu a cikin tafsirin suratul Zamar kuma ɗaya ne daga cikin kasoshi don da za mu tafsirin Alƙur'ani mai girma insha Allah. inda za mu saurari yin karatu daga amiran ma malam adamu katibu na gidan shoma na usman mai tattabarai kusfa zare titi inda za mu saurari tattara da bayani kamar yadda aka saba da fito gidan ta shehu islam wata adatu lana ulama shehu usman ibn shehu idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zare titi akan mutum la bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لفتهي مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأخلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأرضي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun yi karatu a kafin shirin mukaddima da fassara da kaɗan daga cikin bayanai na abin da ya shafi ayan bismillahir rahmanir rahim wanda zajiya muka faɗaɗa bayani akan basmalan saboda yanzu musamman a wannan zamani ka yi karatu misali tuntuni ka san fassarar basmala wani ma da yawa tuntuni ya san fassarar alƙur'ani gaba ɗaya tun farko daga fasara hannasi ga shi kenan ana da buƙatar ƙara faɗaɗa bayani ne musamman a wannan zamani na ci gaba inda hatta harkoki na duniya kullum ƙara ci gaba ke da fito bayanai musamman abubuwan da zai amfani mutane da ballantana kuma littafin Allah alƙur'ani inda ma shi da bayanin shi ba yanzu ne za a binciko sannan a gane ba dama ɗan da shi kuma kuma ne ko ko da kosawar ɗalibai ko da kosawar malami mutum da kwana kan misali wani yasa ƙara jini a sai gaba ba ba ba samu karfashin zuwa makarantar ba tun daga ganin da abin wanda bai sani ba alhamin kuwa qur'ani Allah ya sa bismillah rabbi lan nafida al-basar qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada to a tayin zamu dan ƙara ma'anar rahim an zuba ta a cikin fatiha ko ko an duka qur'ani gaba daya an zuba a cikin bakara yana daga cikin asraru na basmala kowa zai so ka asa talatin na bismillahir rahmanir rahim wanda yana da farin jini na sai tsara ga basmala ba ka da kuɗi asa talatin asa talatin amma wanda kuma ke so Allah ya bayyana da ilimai a bakin shi na ban mamaki Allah ya ba shi ilimai suka ɗaukkowa ta harshen shi a samun shi ilimin ilhama ka san ko ƙasa na wani da Allah ba shi manyan ilimai su da bugowa daga harshen shi a sa mishi ilimin ilhama sai da karanta basmala a kullum kafa goma sha takwas kafa goma sha takwas da ji annabi muhammad ba magana ko magana karatu gara karatu ba kana so ma ka shiga cikin halaran ayin da Allah ya cewa wattaqullaha wa ittaqullaha wa yu'allimukumullah gudu tsoron a wannan aikin akwai wahala a fasha takwas bismillahir rahmanir rahim ga ilimin ilhama ga to lokacin da Allah zai sanar da kai ilimin kai ma baka sani ba sai dai kawai gari kawai ka ji kana zuwa makaranta kan zauta tun ba ka gane ba ka gane ka zuwa shiga mamaki a goma sha takwas bismillahir rahmanir rahim sai dai mutum ya ki amma ni ya ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki ba ka gane karatun ne ga fasara na sha takwas kuma karantawa ba ma rubuta ba lokaci ko ba san lokaci na zama ni ya samu sarari ya samu waje ba ga ga ta maganin farin jini kafa talatin ga ta ana karanta ta don saboda mene neman ilimin ilhama ilimin ladini a farkon sha takwas duk wannan a bar a matsayin mun samu ɗaya kenan biyu kenan ko to a bar su ɗaya duka na biyu wannan bisanar da kaɗa nan wannan bafanar da kake ganin ta kake karanta ta arha kake wuce ta ita ne ake rubuta ma alakiyayi wanda zama ciwon paralyze shi ma sai a rubuta mishi ƙasa goma sha takwas sai a ba shi ya rataya ko a rataya mishi matsala ƙasa goma sha takwas sai a rataya mishi ko mai ciwon paralyze ko mai ciwon filin da shi ko da wani gaba na shi ta saki gaba ɗaya ko hannu ne ko ƙafa ne ko wani sashi ne ƙafa sha takwas sai a laya ko a rataya mishi bismillahirrahmanirrahim kaka manta abin sanin da sai da dan ƙara takaitaccen bayanin to shi karatu in ba ga maka ba ba dole bane ka san shi amma ana ga haka da shi kaman ila ma akwai abin da ya raka ciki kuma sai zai an zo layin ka akan bismillahir rahmanir rahim mun samu mu kenan shi masu na Abdullahi bin Umar da zarfa al'adu ma gaba daya shi da baban shi shi wanda yake zo Allah ya biya bukatar shi sai azumi ranar laraba ya azumi ranar laraba in ya ga dama a azumin yanzu ya kuma da dubu sha biyu in bai ga dama ba ya azumin kadai ran laraba kuma ya azumi ran alhamis ya azumi ran juma'a ran juma'an nan sai je ya wanka in ya wanka sa kaya mai kyau ya sa turare ya je masallaci ana sallar juma'a aka sallame sai biya wannan addu'a in ya ga dama na maka ya biya basmala dubu sha biyu na kwana uku in bai ga dama ba ko dubu ɗaya ya biya in bai ga dama ba ko ƙasa ɗaya kai biya rige-rige azumin da shi ne maganin kwana uku sabon misali ya zauna cikin ramadana an ga dama za a kwashi arha dama ni gana azumin gani laraba alhamis juma'a juma'a gudu suke nan ana zirga da juma'a da wuri ka rubuta wannan addu'a ana sallama da sallar juma'a sai karanta ka ce bismillah allahumma inni as'aluka bismika rahmanir rahim ka gani allahumma inni as'aluka bismika rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ينزل من الله ما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الذي أنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وجلت له قلوبنا من خشيته أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نجد وأنت قد حاجتي Allah ka biya bukata na iri kaza ko Allah ka biya bukatu na ya kan shi kenan sana abda bin wajhi ta la tu'allimuha la tu'allimuha sab'akum fa'id'u ba'dahum ala ba'din fa'id'u lahum wannan sirrin da kaje wannan addu'a na basmala ya ce kada ku sanar da munafukai kada ku sanar da wawaye wannan sirrin balle su addu'a rika cutar zashin su azumi laraba alhamis juma'a wannan addu'a ne kadai za ku biya ta a maganar juma'a bayan an yi sallama daga sallar juma'a in kun sanar da himma za ka yi biyan sallar kafa da dubu ɗaya kullum ko dubu sha biyu shi kenan ka yi amma biyan sallar a wannan sirri ba dole bane azumin da wannan addu'a shine sirrin shi wancan biya ba wani wani ƙarin ladan ka ne ƙarin darajar ka ne a dai gane addu'a Allahumma inni as'aluka bismika rahmanir rahim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum alladhi anat lahu al-wujuh anat anat anat lahu al-wujuh wa khashat lahu al-aswat wa wajilat lahu al-qulub وجد قلوب من عشته أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه إذا كنت قد هذه misali ku ikin yana cewa an tasali abwabal arzaki misali ilimi ne wata tasali abwabal ulum abu da ya dame ka shi zaka yadda a lokacin akai shi abu da kika Allah ya baka ko wani kika Allah ya kiyaye ka wannan da uku kenan sai ba fara kuma na hudu shi ma daidai daga sirru daga sirru daga sayyidul wara sayyidina muhammad rasulullah sallallahu sallama ya ce shi ma dai kamar irin irin na wancan sirri ne in kana so Allah ya biya bukatunka sai ka karanta bismillah kafa ɗari bakwai da tamanin da bakwai kafa ɗari bakwai da tamanin da bakwai haka kullum har kwana bakwai in ka kammala kai addu'a kafa ɗari bakwai da tamanin da bakwai har kwana bakwai a cikin asarar bismillahir rahmanir rahim ga ga qur'ani a dakin ka girma ka hada suna kanka in baka hada ba ba mana da suna kanka amma bai taso maka garazin da zaka yi da shi bismillahir rahmanir rahim sai sai da lafiya shi ma sallallahu alaihi wanda ya zo zai kwanta bacci da daddare sai ya karanta basmala kafa 21 to a wannan daren Allah zai kiyaye wannan mutumin da gidan da mutanen gidan gaba daya da gidan da mutanen gidan gaba daya Allah zai kiyaye sharrin shedan da kuma sharrin barayi da mutuwan fuji'a kuma Allah zai tafi da su duk wani bala'i da musifa da hadari da bakin ciki har gari ya waye da shi da makotan shi basmala kafa 21 Allah zai kiyaye ta da mutanen gidan naku duka sannan da makotanka daga shar Allah zai tafi da sharrin barayi da sharrin gobara da sharrin yan fashi da mutum da mutuwan fuji'a shine mutuwan farar daya mutum kawai zai kawai farar farar daya ya mutu dole zai kiyaye mutum daga wannan sharrin saboda kabe bismillah kafa nawa ishirin da ɗaya ishirin da ɗaya sanin da na shida aka ce ana kiyaye wanda ke tafiya sai wasu azzalumai ana kiyaye ko barayi ko wasu fushi ko wasu wani azzalumi yana fiye cuce ka ko ka ji labari ko ana kiyaye wajen hukuma an kai karanka ko wajen yan sanda ana kiyaye an kai maganarka to in za ka ji zurfi da kuma na kafa hamsin to Allah zai kiyaye ka in an ya sama mutunci Allah zai kiyaye ba ka mata mutum ga mutunci ba Allah zai kiyaye duk shawarar gaba daya masu mana kafa hamsin kafa hamsin kafa hamsin sai ɗaya daga cikin manyan asararar da basu mala ina da ciwon kuna ce ma ga yama jini na wuce sai ne ne sauki amma annabi ya ce wa min hawa sai anna man qara'aha salatu nasmaratin mustaqbil shams shi wannan sura na yi ne idan ka sallar zubahi sai ka jira daidai su kullowar rana kana kana ta kullowa zai kalli gabar kana kallon rana haka ta sama kalli gabar ko kana tsaye ko kana zaune duk dai yadda ka yi kana kallon gabar sai ka biya basmala kafa ɗari uku da ita kana kana kallon rana in ka kammala basmala ɗari uku sai mu zai musa rata annabi na sallama ita ma kafa ɗari uku duk kana kallon rana basmala ɗari uku salatu ɗari uku yace to duk wanda yaka razaqahu Allah ta'ala min la tasib Allah ya zata shi ta hanyoyin da baya zato wace wala yahulu alaihi al-hawl hatta yastagana jinan tam shekara ba ta zabe a gare ka ba sai ta wadata wadata cikakkiya ni kana haka basmala 300 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim akan kafa 300 salati ko doguwa ko matsakaiciya ko gajeruwa ana gajeruwa allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko da haran da ko yiri eh ko salatul kulli da sauran ne salatai dari uku dai kudin ba sala dari uku dari uku in dai mutum mai da haka aka ce to shekara ba zai ce ba ka rubuta daga ran da ka fara yau nawa ga wata ka mu shiga da biyu wallahi in dai kana yi daga canji ba dan kadan ba ka rubuta ran da ka fara yau watan musulunci na wata ko ko yau watan bature nawa ga wata wata nawa ga watan nawa yanzu kenan ka fara gani in yau da kaji labarin to gobe kake so ka fara misali kuka kaddara su su gobe tana ga watan ramadana to ka fara gani zuwa shekara mai zuwa kakka bari ka kuma kai kai kullum da ka duk ko duka jaraba ko duka gwada gani rige-rige za ka san karfin tasirin bismillahir rahmanir rahim wannan shi da sirri na bakwai na takwas kuma ita ba aka ta ne da neman farin jini ta karka ta tsolan kafa dari bakwai da tamanin da shida sai a tofa ruwa in kana so wani ya soka sai ka tofa kafa dari bakwai da tamanin da nawa da shida sai a tofa ruwa kawai sai ka ce Allah ka zore mun wani ko Allah ka zore mun wance sai ka tofa ruwa in ka ba shi ya sha ko ta sha to shi kenan Allah ya sanya soyayya tsakaninku ko mutane biyu da suke yi yayin juna ba sa shiri ba sa jituwa sai a tofa sai a ba su sha in suka sha Allah zai zoya tsakanin su Allah zai gyara tsakanin su na tara ita wani za a sharafa da baledu min zalika kalmai inda su lai shamsu muddatun sabat ayyami zalat biladatuhu wa hafza kullu ma sami'ahu wanda kun bai gane karatu ko an biya shi baya rikewa ana biya wani watsi ana biya wani watsi to ya tafiya basmala din nan kafa dari bakwai da tamanin da shida kullum da safe sai karanta sai tofa a ruwa sai ya sha kamun ya ci komai haka ka kwana bakwai to taurin kai da rashin gane tun za ta gudu su ma bai sani ba in ma kana da yara ne sai ka tofa gaba su duk su ya sha ba su kuma kamishin nashi ba in dai suna da yawa kuma su da yawa ka zaɓi kwata mai nashi shi kenan dama dai kwana bakwai ne kudin sai sani na goma kuma ce wanda ya biya da wani biya ina karanta fatiha kullum kafa dubu biyu da ɗari biyar yanzu zama haka kullum har kwana arba'in dubu biyu ɗari biyar haka har kwana arba'in yace a fasan lahu ta'ala alaihi min gawamil asrar Allah zai mishi ambaliyan manya-manyan ilimai da zurfafan ilimai ma ta turbi ainihin wayar tawo lahun kalabin Allah azza jalla zai ba shi man ilman da shi kanshi zai farin ciki kuma zuciyar shi za ta yi karsa shi ke farin ciki kuma wani a fi mana mai kullu shayin yuhaddisul alam Allah zai tsarno mishi duk abin da zai faruwa a duniya a cikin bacci Allah zai tsarno mishi duk abin da zai faruwa a duniya a bacci abin dubu biyu da ɗari biyar har kwana arba'in dubu ɗari biyar har kwana arba'in Allah zai sanar da kai zurfafan ilmai manya-manya kuma Allah zai ma kashe ne a rika nuna maka abu da faruwa a rubutun duniya haka nan dai ta na sha daya matsalan dai da muke kai bismillahir rahmanir rahim wanda ke so Allah azza jalla ya biya bukatun shi ko za su shari'a yana so Allah ya ba shi nasara shi ma sai azumin ran alhamis alhamis alhamis ma'ana kana so bukata ne kake so ka Allah akan ka ko ko ne sa ta mishi addu'a kake so Allah biya bukatan shi ko bukatan ta to sai ka azumi ran alhamis in ka azumi ran alhamis din sai kai buɗe baki da tafilo ko zabi dabino wannan namu ko zabi da shi zaka fara buɗe baki in ka sallar magariba kada ka tashi a wajen sai karanta bismillahir rahmanir rahim kafa ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya kafa ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya ka kammala sai ke na fila raka a biyu na bayan sallar magariba ya na fila raka a biyu na bayan sallar magariba in ka tsara na fila ka sallama shi kuma sai ka duka biya basmala tun daga lokacin nan har a isha'i amma ba lissafawa kawai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ka daure kuma kada kai magana amma za ka yi za ka iya rike tafiya hannunka na barazana saboda ko da wani zai zaka da magana kuna mishi kawai ana cikin aiki ne shi karfi sirrin ba su ka magana da mutum ne ka fara wannan sirrin za ka yi azumi ranar min alhamdulillah ka shi dama wana cikin ramadan in kai azumin to zai ka buɗe baki da beno ko da zabi ana sallar magarba sai ka tsammala bismillahir rahmanir rahim kafa ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya ka kammala ka gami ita nafila na raka'a biyu ta ake nafila biyu musamman tsakanin magarba da nafila ga nafila raka'a biyu sannan sai ka tabbata da basmala a nan za ka zauna ha a isha'i ko kuma koma gida ne ko ba ɗaki na ka sallan to suka daga da biyu basmala har a isha'i amma shi ba lissafi in an kammala sallan isha'i shi ma ka koma gida ka tafi basmala ba lissafi har bacci ya kwashe ka ko shi ba lissafa ko ɗari kaza ko dubu kaza ko za kwanta da gurin bisa ka ci abinci ka shirza gurin zai kwanta ya ta da kwanta gurin shi ba adadi gurin ko da ta zuwa da kurkan kan samu ba sai da ka tsaya adadi kaza ba sirrin kawai har bacci kwashe ka kawai a nan kawai sirrin yake in bacci kwashe ka an kira sallah salatu ka tashi ka sallar subahi shi ma za ka zo sallaci kada ka mana da kowa ka rubuta zika ka da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kafa ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya yawwa bayan sallar subahi kenan kana karantawa ga masallaci ana sallar subahi shi ma ta karanta basmala kafa ɗari ɗaya da ishirin da ɗaya in ka dawo gida sai ka rubuta basmalan a takarda kafa ɗaya amma da sigar ba daban sun daban wato ba sun ara yi a rukun baya wato ko harafi a yanke bismillahir rahmanir rahim ba daban sun sa barkuje sai ka sun ara suka san bi ana kuma baya suka alif sai lam ara sai lam ara sai hakuri bismillah kenan sai alif sai lam ara sai ra sai ha ta kuma baya sai ha ta kuma baya sai min sai mu ara arhaman kenan sai arahim alif lam ara da koma baya in ka rubuta wannan amma da miski da za'afaran da ma'iwardi za ka rubuta miski za'afaran ma'iwardi duk ba su da arha ana samu a nan kasuwar zaria miski za'afaran ma'iwardi gaba ɗayan su ɗari biyar ya haɗa masu dukansu ɗari biyar ya haɗa masu in ka rubuta takardar sai ka samu turaren turaren ambar ambar ambar sai ka samu garwashi in ka samu garwashi sai ka zuba turaren ambar din sai ka kara zaune da mu hayaƙi ne tashi sai da kare ne ka zuba a kan wuta da su sai kara takardar hayaƙin nan sai da jiwar takardar na basolan na kafa ɗin in ka buga hayaƙin na karewa sai da layar kana da ita ko ka ko ka lafiya ko ka sa aljihu ya ce fawallahi allazi la ilaha illa huwa ma hamala ha rajulun aw mar'atin illa wa sara fi ayin nas kal qamari la til badr ba wani sa wannan face ta zuwa cikin bane kamar wata a cikin taurari ran daren goma sha hudu wa kana azizan muhabban wajihan muda'an zai zama to mai girma a wajen mutane mai kurjini mai alfarma kuma wanda ake bin umarnin shi in yi magana shi kenan sai ga magana shi ta yi sai a bi mutum kullum manar ahu a habbahu wa akramahu wadda jihadatu duk wanda yake zai fushi mun fara mashi kadan daga cikin azrarun bismillahir rahmanir rahim jirgi ana kiyaye in kuma ne lafiya ne ake sa abin da bismillah sai ka sa a samu maka ruwan zanzan in ba shi a samu ruwan ruwa mai daɗi ko ruwan sama ko kamar yana samu ruwan wata ko fiye wata ɗin na leda ko rorija mai kyau da mai daɗi amma da zanzam shi ya fi in ba shi ruwa mai kyau mai daɗi za ku tabbata mana kafa arba'in daidai a wanki a bamare lafiya zai warke insha Allah kafa arba'in daidai bismillahir rahmanir rahim in kuwa mace ce take naƙuda ake so ta haihu lafiya ko kuma take da cikin take so ta haihu lafiya ita ma haka za ta yi ta samu zanzam ruwan zanzam ko ruwan sama ko ruwa mai kyau tatacce irin na roba nan da ake sayarwa ko irin na ledar nan fiya wata ko ruwan rijiya mai kyau mai daɗi ita ba a rubuta mata ta sama kafa arba'in daidai a wajen ba ta sha in dai ciki ne za ta yi lafiya lau cikin sauki ba wahala insha Allah an gane ko wanda kuma yake da gida ita ba Allah ya a gidan nashi ko ɗakin shi ko shago to sai ya fi a rubuta shi ba mana kafa talatin da biyar kafa talatin da biyar sai ya laya ya rataya a gidan ko ya birni a gidan ko ɗakin ko shagon to hatta shi ɗan ba za a bashi damar shigowa ɗakin ba haka aljani ba zai shigo ɗakin ba balle barayi na mutane in ko ka samu na a shago ne to Allah zai kawo mutane wa'iza ulliqat tilkal warqatu fi dukkanin kabirin ko ku fi kakinin kabir ko fi dukkanin kabir wanda da ribahu wa kasara bi sa'atuhu wa amallahu anhu a ayyul hasibin in ka da naya ba su kana kasa talatin da biyar aka sa a shago Allah zai kiyaye shago daga dukkan sharin shi dan da aljannu da barayi da mutane kuma Allah zai kawo masoya da 'yan kasuwa kayan shago zai albarka dukiya zai karu kuma ya ce duk wani mai hasada ko wani azzalimi ko wani bara ko dan da da ya nemi zo ka yanzu shagon ya sata sai ya zo sata sai Allah ya mai isa makanta ya da shi daga bare da shagon ba bare da shagon ba in gida ne bare da gidan ba in daki ne bare ga dakin ba masu wala kafa talatin da biyar masu wala kafa talatin da biyar na sha hudu aka nan matan da in ta haihu dan ke mutuwa wabi ke nake cewa ko mutumin da yake da mata ya samu da dan na mutuwa to shi ma ya zai yi yana cin sa ba da haihuwan ba ana samun ciki sai rubuta bismillah kafa dari ɗaya daidai ana rubuta dari ɗaya da ƙwaya goma dari ɗaya daidai da ƙwaya goma daidai ana rubutawa sai yi da laya ga yaje tana haihuwa an mishi wanka da kula ka rafiya mishi wallahi ba zai mutu a lokacin ba sai ya girma shi ma sai ya zura'a kamar da shi ma ka haife shi masu ya haife kafa ɗari ɗaya da ƙwaya goma bismillahir rahmanir rahim na sha biyar haka nan ma wani za kutibat kazalika wa ulikat على الآكل بعد ظهرها من الحيض فإنها تحمل إن شاء الله هكذا ما تندى بعد حيضها to sai a yi wani ya rubuta lanar na bismillah kafa ɗari ɗaya ƙwaya goma sai a yi laya amma kattara ta ya sai bayan haila ya zo mata ta yi wankan haila a ran da ya ɗauki mata a ran ta yi wanka a ranar za ta ranar za ta rata in ta rata ya insha Allah kan wata uku ta samu ciki masu bala ƙasa a ɗari ɗaya da ƙwaya goma ɗari ɗaya da ƙwaya goma ɗari ɗaya da ƙwaya goma na sha shida annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita kuma wanda kuma ya rubuta wannan basmala a allo ranar al-muharram aka rubuta basmala ƙasa ɗari ɗaya da talatin daidai to mutum ya layin sa to Allah zai shashi dukkan shari da shi da matan da yayin shi duk wani shi Allah zai kiyaye shi kaga kai kadai kai layin amma kuma yana wakiltan ka da matan ka da zuri'an ka baki da ba za ka ji mugun ji ba ba za ka mugun gani ba jirgi ran daya ga wata al-muharram a rubuta basmala kafa 130 daidai na sha bakwai basmala za ta koma kuma gidan manoma wai za ku tafi fiwar katin mai atumaratin wa wahidatin wanda ke da gona ko ke da gonaki ko ke da gidan gona yake zo Allah sa gonan ta kyauta albarka yake zo Allah ya kiyaye gonan daga sharrin barayi da sharrin tsutsotsi da sharrin fari da sharrin tsuntsaye to sai sa Allah bismillah kafa ɗari ɗaya da kwaya ɗaya daidai sai ya laya sai sa asulata ko roba sai ya birni a gona Allah zai samu gona albarka wanda zai kiyaye gona daga dukkan shari gaba daya nafa ɗari ɗaya da ƙwaya ɗaya jirgi haka nan kuma wanda aka ya rasu ana sa Allah ya mishi gafara ko kuma mace ne ko kuma da lafiya ne na ciwo ana ganin lalle ciwon na mutuwa ne sai a rubuta mishi bismillah kafa saba'in in zai sha sai a bashi ya sha in zai sha ba a yayyafa mishi ana yayyafa mishi in wani lafiya ya rasu ko ba za mutum ya riga ya rasu za a rubuta bismillah ko rubuta ku karantawa kafa saba'in sai a je a zuba a cikin ruwan wankan na ƙarshen har ga amshin kan faɗi sai ya sami shi ana yin faɗi to yana zuwa kabari magana da kiri ba za ku kasta mun tambaye shi ba za su karrama shi za su girma shi Allah zai gafara da gida aljanna to da shi an yi fashi basmala kafa saba'in ko karantawa ko rubutawa haka masu sana'ar su irin masu irin koman nan koman da suke kamun yanayin shi to sai su rubuta basmala allan goron ruwa a san goron ruwa ko a samu goron ruwa a cikin da basmala bismillahir rahmanir kafa daya sai a yanke yanayin sauran gaba daya a bar daidai sai bismillah kuran sai sa a cikin koma a koma a sa a ciki kuran a watsa cikin teku Allah zai kawo kifaye zuwa don bismillahir rahmanir rahim sun kuma na ishirin kenan zai wadata daga kan shi wani ke da sarari sai sa makera su kera mishi zobe a zoben sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim na ka rubuta to dole shari Allah zai kiyaye ka kuma ta alheri za ka dinga samu maganin farin jini ne talabi ne tafi ne zobe da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim ko a rashin bismillah da hare ko kuma a shigar da cikin hatimin tallafi din nan a sa a zobe hatimin tallafi ko ko da musakin nan ne musallafi ina da gida tara ko gida tara to gidan farko a sa guda daya gida na biyu a sa biyu gidan uku a sa uku gidan hudu a sa hudu gidan biyar a sa biyar kaga ga daya ga biyar nawa kenan shida to a cikin sha tara saura nawa suna sha uku to ka gani ga gidan shida sai ka sa sha uku gidan bakwai ka sa sha hudu gidan takwas ka sha sha nawa sha biyar ba ɗan kyau ka sa annasu almani ka shigar da basmala kenan an ka yi auka kun wani ba a rubuta ku basmala shi kenan in baka iya in ka iya kai maka iya san zaka ne kai maka in kuma duba ga Allah bismillah shi kenan idan ka ji da dindin wannan bayanai saka ni ma littafi da ka sai ma manba'u usulul hikimati manba'u usulul hikimati manba'u usulul hikimati talib al-imam al-hakim abin abbas ahmad bin ali al-buni sahibu shamsul ma'arif al-kubra shi ne wani littafin da ke tema shamsul ma'arif al-kubra ya yi wa fati hijira shekara ɗari shida da ishirin da biyu daidai a ƙara karanta hakun fasara kanan bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفي مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
بسم الله الرحمن الرحيم wato wannan bayan da kasan basmala ba wai an tsawaita ne ba an yi su ne madaidaiciya saboda ya zo a tarihi shehu muwaifi a shehu muhammad a shehu muhammad bin arabi al-hatimi radar anhu an ce a zamanin shi ya yi bayanai ya yi tafsirin bismillahir rahmanir rahim majalisi zama zama zama zama dubu biyu da ɗari biyu da wani abu zama dubu biyu da ɗari biyu da wani abu akan fassarar bismillah kuma kowane zama a ƙalla zan samu awa uku to sannan abu a fahimce shi kuma aiki da shi shi da ilimi muna ji a tarihi na cewa ba'amal bi ma ta'alam ko maqasidu a cikin littafin qurdabi kai aiki da abin da ka sani shi ne abin da ake nufi ba wai ka nemi dole tilas sai ka tara manya manyan littafai sannan za ka yi aikin ba saboda shi kenan za ka yi aikin aiki ne ba kore shi ba mun ma ta nan abin da zai shi ne sai ka sai ka aiki da shi an ce akwai waliyin ma da ya zama waliyi kamun ya sauke littafin a halari in yi zama kan sa aka da tsawai dai a halari za ka zo don kwanata da haramta wani haramta ne da kan zubi Allah haramta ga balagagge mukallafi tun da kuma gida da kara da makarantar ba sai da gafar karya haka ya dawo karan shi wani kibatu da kara dawo makarantar ba sai da ga ya bar yi da mutane haka nan wannan nimatu an nimanci bai da kyau hada fada dauki magana wannan kai mu wannan da ya ci bai da kyau daga ranar bai kara dawo makaranta ba sai da gafar an nimanci ya bar annan limanci haka nan wa ujubu shi ma sai daga ya bari wa kiburu sai daga ya bari wa riya sai daga ya bari to kamun ma ya fi halara nan ya zan babban wali shi ne wani babban wali a katsina na shehu abdurrahman dan masani na shehu abdurrahman dan masani shi ne wanda ya shirya shi ne a katsina ka yi shi wani shekara jan ɗari bakwai nan baya da wani abu ya ce malam muhammadu ka ce malam muhammadu dan matan rigirigi da shi gwada ka zo ƙura'ani ne ka buƙa ka buƙa ka faranta tun da dai an magana farko ka ji ka ji ka ji fasarori ka san fasaran kalamar ƙala ka san kaza daga ka san kaza ka san kaza da zuwa dan fada ma bayani da tsara amfana yanzu ma irin yadda turawa suke bincike akan duniya ilimi na harkar rayuwar duniya da mummune ce da kuma zama gudun gudun kudi yanzu abin da ake ci an ce mutanen china sun kirkiro wani wani jirgin sama shi kuma gudun shi suna zo su kwatanta shi da gudun hange ne kurin daidai hange an kyatun fitin nan kawai suka farko biyar ya bace kenan kawai ƙara ganin shi daga suna sashi ba taɓa rai kwamfuta gozirgin sama ne kai kana nan kullum ji yau ka yi ahana ne tun kana yaro hayan rumun iyakanta kenan ba wani ƙari ƙari ya kake kai ne baka kai ne baka jin zan ƙara ma ba kai shi ma wani ba wani ƙari tun kana yaro har yanzu kai ne baka jin zan ƙara ma ba ƙur'ani tun kana yaro har yanzu yau ta duniya suna bincike da san akwai jirgin saman ne da san daga dawaki sai raƙuma sai ja kai sai alfakarai ilimin Allah suna nan kuma akwai su قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا da za a samu tekun Baltic da tekun Jehun tekun Tisla da tekunan duniya gaba daya a mai da su tawada itatuwan duniya da karare na duniya a gyara su a feke su da karafa na duniya da rodi na duniya a gyara su zama alƙalamai ita ganyayen duniya mai da su takardu gaba ɗaya mutane da aljannu su dinga rubuta ma'anonin kalma guda ɗaya ina na bismillahi kama zika rahman kama zika rahim to sai ruwan ya ƙare alƙalman sun karere takardun ya ƙare mutanen sun mutu an hura kiyama ba su gama bayanin fasarar bismillahi ba to shi sa saboda muhimmanci ta cikin addini kake gani a kowane sura kawo kaga bismillahir rahmanir rahim idan ka wuce mu ma in ka duba littafin mutasar babu da ke bayani kan farla alwala da sunan da mustafai wajen mustafa alwala sai sai baka a mutasar wata shara'u fi gusulin an shara'ata faɗin bismillahir rahmanir rahim a farko in za ka yi wanka ka ce bismillahir rahmanir rahim in za ka alwala ka ce bismillahir rahmanir rahim wa tayammumin in za ka taimaka shi ma ka ce bismillahir rahmanir rahim wa akalin in za ka ci abinci a farko ka ce bismillahir rahmanir rahim karshe fa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wa shurbin aka wajen shan abin sha za ka sha ruwa ne ka ce bismillahir rahmanir rahim ko ko kunu bismillahir rahmanir rahim ko ko bismillahir rahmanir rahim fura bismillahir rahmanir rahim yogurt bismillahir rahim juice iri iri duk abin sha za ka sha shi ma kada ka manta su kai baka mana haka aka shar'anta mana ma'ana haka nan annabi umarci ne bismillahir rahmanir rahim saboda muhimmancin ta in baka manta ba sai yana gaya maka annabi ya ce bismillah ka biya ta tana da kalmomi guda hudu to kalmar farko bismillah bismillah za ta sa a rukuza a rukuza ma a yi ma gafaran zunuban zunuban da ka yi da daddare kalma Allahu sanadiyan ta Allah zai ma gafaran zunuban da ka yi da rana kalma Rahman sanadiyan ta Allah zai ma gafaran zunuban da ka yi a boye kalma Rahim sanadiyan ta Allah ma gafaran zunuban da ka yi a bayyane na dare da na rana na boye da na bayyane ya ji sauka karta bismillahir rahmanir rahim da za ka yi wajen sha abin sha ka ce bismillahir rahmanir rahim wanda kafin wajen yanka sai rasul zama bismillah Allahu akbar gani bismillah wajen yanka warkudin warkudin tabbatin yanzu a hau dabba ta ce bismillahir rahmanir rahim za ka hau jaki ne kai basmala za ka hau doki ne kai basmala za ka hau alfadari ne kai basmala za ka hau raƙumi ne kai basmala za ka hau sa ne da abin hawan nan kamar amanakin nan kai basmala za ka hau keke ne basmala mashin basmala moto basmala jirgin ruwa basmala jirgin sama bismillahir rahmanir rahim mun taba mun taba wani tafiya za mu je aikin hajji a shi kafin da jirgin musulmi ne kafin din aka ce kowa ya sa bin za a tashi kaza kaza kowa ya shirya a yi kaza a yi kaza a yi kaza kaza da jirgin ya fara tashi ya tafiya a ƙasa a ƙasa yana tafiya yana gudu a hankali a hankali a hankali bai kai bai kai inda zai daga ya sama kuma zo ya daga sai zai ya haka zai sama haka sai ya ce bismillahir rahmanir rahim yana faɗi na ce wannan ya sa abin da yake daga nan kawai ma na tafiya kawai ne ce kawai da muna cikin abinci a wannan ya ba shi har zuwa ba rigirgi da ke jirgin na larabawa ne na saudiya ne kaga sun sa abin da suke yi a gani bismillahir rahmanir rahim na gina wani halin da ta faɗa kuma shi kenan kawai sai na kama bacci na zuwa ai amana ne ai amana ne duk abin da ke bismillah kan shi wallahi ko farko shi ba kyau sai Allah kawo dona kawo alherin nan sa in dai zan fi mana to ba ta ɗewa in ko ana so a samu wani sai da a mata kake in ka biya ta in dai ka faɗe ta kawai ba ta da hankalinka bismillah ka ji duk sura Allah ba da kashi duk sura da kace bismillahir rahmanir rahim Allah ba da kashi ba duk sura ko ko ne farkon sokarwa iqra'a bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim a duniyar musulunci da farkon sokarwa akwai bahira aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam iqra'a bismillahir ladhi halal go har kan go iqra'a wa rabbukal akram bismillahir rahmanir rahim naga ga abu a gonanka ka manta ne ka gode ma Allah rahman ka ka fada ma yana dibu ya gaburi ya ya raza da yawa ga uwan qur'ani gaba daya kana biya ta kafi qur'ani gaba daya sai ta kwadai ka saka qur'ani sai basmala ka biya da tafalla aka saka da su guda 114 a saka daya sai bismillahir rahmanir rahim in da ka saka ta daga Allah to bai fassara ka biya ta to ka biya kwakwaku ya kuma wanda ba kwakwakun ba eh ka ga an Allah gaba ɗaya balle kuma wannan da tafi duk ka biya su tun daga kawaidi har risala har har Buhari da Muslim sai ta zani gaba ɗaya ka ka shiga da su a cikin bismillahir rahmanir rahim in ce wani kuma ta fatin na kawo dabba kan tabbas mana wasu sai za ka jirgin ruwa ka ce bismillahir rahmanir rahim jirgin ruwa annabi ya ce aminci amana garanti ga wanda za jirgin ruwa ya so ka lafiya ce bismillahir rahmanir rahim wa qalar ka fiha bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim wa ma qadarullah har qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati maduyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun in ka iya ayan tabarakallah amma ya baka ka faɗa bismillahir rahmanir rahim wa dukhulin liman zulm haka shiga gida shiga kafar dama sai ka ce bismillahir rahmanir rahim wa biddihi haka fita gida haka fita gida fito da kafan dama shi ma bismillahir rahmanir rahim wa manzilin haka zaka je masallaci da kafan dama ka ce bismillahir rahmanir rahim shi ma fitowa kafan dama bismillahir rahmanir rahim duk wani alheri da dama ke shiga da dama ke fitowa waje ɗaya ne ake zuwa da ƙafan hagu a fitar ƙafan dama shine bayi ko wajen saɓan Allah in bayi ne ko wajen ne mara kyau ka san ta dama wannan zuwa ne kai ka to shigar ƙafan hagu fitowa da dama amma da masallaci da ɗaki da gida da shago da ofis da wajen sana'a shiga da dama fitowa da dama masu wana ƙafa ɗaya shiga ƙafa ɗaya fita masallaci ne kai fasala kafa daya kai salati kafa daya wajen shiga ta ce Allah mai gifirin zunubi wa kuwabta da baba rahmatika wajen fita basala kafa daya salati kafa daya ta ce Allah mai gifirin zunubi wa tala baba fasalika wani rufin in ji wani kusa ba gana ta fikihun malikiya kenan ta shi ƙurewa mai fikihun amfani da basmala ƙurewa mai ɗariƙa amfani da basmala ƙurewa ƙarifi amfani da basmala annabawa gaba ɗaya su annabi adam annabi idris annabi ibrahim annabi musa annabi isa ga dawud ga suleiman ga shugaban su gaba ɗaya annabi muhammad suna karanta bismillahir rahmanir rahim abin karatun yan koyo abin abin karantawa wanda suka yi matuƙa suka ƙure gaba da bismillahir rahmanir rahim mai sabo kai ya batta za ta yi mashi amfani ko akwai arrahim wanda mashi na shi lafiyayye ne bai zama shi ma kai ya batta za ta yi mashi amfani tana cikin akwai arhaman wanda yana shi shi wani wali na kowar kudubi na kowar gauti ne annabawa su faɗe ta suna ci akwai allah allah kuma yana zaman kowa yanzu ta za a ƙara mata riki bismillahir rahmanir rahim alheri nabi allahu lissabiqina wa rahman lil muqtasidina wa rahim lil muzunidina wa yusuf da ka sa baya ka ce bismillahir rahmanir rahim misali za ka sa wando ana so ka zauna sannan ka faɗa sanda za ka zauna ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka zauna ka faɗa mahamu za ka sa riga ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka sa hula ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka cire wando ne fara cire ƙafa hagu ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka cire riga ne fara cire hannun hagu kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka cire hula ne kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim wani mutum kenan wa kalke babin haka ka zo za ka kulle kofar gidanka ko kofar ɗakinka in za ka kulle ka ce bismillahir rahmanir rahim in ka kulle kofar ɗaki ko gida ba kai basmala ba a ce to tare za fara da shaitan kai mishi bakoki amma kana fata mala ne su ban da wajen kwana a gidan nan gaba ɗaya gidan zai bari in ka ce bismillahir rahmanir rahim wajen kulle kofa haka wajen buɗewa ka ce bismillahir rahmanir rahim kofa ne windo ne haka za ka yi wajen buɗewa basmala wajen kullewa basmala wai da ba'u misbahin haka wajen kunna wajen kashe fitilla fitilla irin namu ne na kwai ko na ci balbal ko irin namu ne na nefa za a kashe fitilla gari ya waye za a kashe gugulan za a ce bismillahir rahmanir rahim kan wajen kunnawa yamma ta yi za kunna za a ce bismillahir rahmanir rahim a gani shine wadda ba mu sani wajen wajen kashe fitilla da wajen kunna fitilla jirgi a ga ta kan ga amurka ana baka shawaran kar kan ka bismillah kuma duk ban annabi ne ba duka bar muhimmancin ta hatta irin yanzu na misali muna da waya na caji za ka samu ka caji za ka samu bismillahir rahmanir rahim za ka sai bismillahir rahmanir rahim kwarai ba a shi ma kuna fitilla ne shi ma a shi ma kuna fitilla ne kuma in ba wannan haske a yi in ba wannan tashi a yi ba magana zo zo zo da ka shi ma a yi wasu mana wajen sawa da wajen cirewa in ta cika in kan haka Allah da za a samu sa'a na samun kira masu kyau wani waɗai haka wanda ya kwata da matar shi masu bismillahir rahmanir rahim Allahumma jannibni shaytana wa jannibni shaytana ma razaqtana ta kwata da matar naka in kun zaɓi a wannan daren za a dinga baka lada har ka yi waye har ka yi wankan janaba kuma ladan ba iyaka za a dinga rusa lada da kuma za a tuma mala'iku da gudun ai ka fi rubuta ma lada har sai ka yi wankan janaba in kuma sa a wannan haihuwar a wannan kwanciya an samu ɗa ko ƴa ko ƴaƴa a kullum kowane mutum yana numfashi ne sau dubu ɗari da dubu ashirin dubu hudu Allah ta baka ladan adadin yawan numfashin wannan yaron shi ma ya girma ya haifi ya'ya su ma yan su girma su haifi ya'ya an dinga baka ladan kan adadin numfashin wannan zira'an daga nan har zira'an ka kare gaba daya ko har tashin kiyama wasu da hadin mimbara hatta liman in zai hau mimbari ya hudu ba ko ya wa'azi in zai hau ana da shi bismillahir rahmanir rahim ne sauka ta ce bismillahir rahmanir rahim to tunda ko liman zai hamun bari a je shi ma tela in zai hawo kujerar shi nake kan dinki yana zama ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai tashi ce bismillahir rahmanir rahim ko direba zai hawo mota ya hawo mota kamin ya ki ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai kashe ma ya ce bismillahir rahmanir rahim ba wata game da mai yitin haka nan idan mace ya rasu ina shi na bude ana so a rashi damar shi ta sami karfe ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan karfe shi damar lashi wala hadari haka za ta sa kabari a ce bismillahir rahmanir rahim da duk wannan kaɗan yana daga cikin abinda mai mutasar ya kawo a barin babin mustafan alwala littafin mutasar juz'in farko lawali kenan bismillahir rahmanir rahim ko kuma ta ne fatiha tul fatiha ce dace mafudin fatiha gaba daya fatiha tul fatiha ce shi kuma don farhawa da tsala alu yi ma muridai gata ya nufi kauna musamman ya zo na ya rubuta hudu ba da wake na bismillahir rahmanir rahim wannan harfan bismillahir rahmanir rahim ya hudu banta in kana da wata hudu ba na basmala alhamdulillah ba ka da shi ka kanta basmala ko arzi nawa ne ga hudu banta nan barhamu ya maka ya samu ta hannun shi wuce jani بعد النبي يسي بسم الله يسي بسم الإله أشكر المريد وأرتجي بفضله بفضله المزيد سيرسم سألته أن إجهد المريد من جوده ما عدد الأديد sannan na ce na roƙi Allah Allah azza wa jalla zai ba mu ritaina bai wanda zai wuce lissafi gaba daya sai ne ya ce Allah ga murni murni na bayawa min al-ulumi wa min al-arzaki fadalan wa min mahasin al-ahlaki Allah ka ba su manyan ilimai da manyan dukiyoyi da kuma kyawawan dabi'u mm shine bismi sai alif na Allah alif as'alu billahi war rahmani wa bil muhaimini wa bil mannani la la ahtajibu na hawa gairu la la la ahtajibu lil mahtajibu na hawa gairihi bil umri fala ahumu minatan lil khairi lamma na Allahu yace ya ya ubangiji ina so da ni da wani na kada Allah ya sa ga muna zuwa muna kai kokan bukatun mu wajen mani a rayuwar mu gaba daya Allah ka sa muna gida ai mana komai alif yace inni ubaydu lil ganiyil wali arjuhu li wa kullu man yuwali sai hakuri huwa al-azizu ghayruhu dalilun huwa al-karimu al-wahibul jamil sai alif al-rahman arum lil ahbab kull yusr wal takbihum ya rabbi kull kull usr ina neman mu masoya na Allah ka ba su dukkan sauki Allah ka kiyaye su dukkan tsanani na alif al-rahman sai la na rahman sai la darrahum fadar wa la yusallidu alaihim al-a'da ya man yubsidu Allah kada ka dora musu Allah kada ka dora su ta cutar da su Allah kada ka dora musu makiyan su cutar da su na alin rahman na na rahman rafi rafa atahum fadalan bi dhikrikal azim fatanihim duran fadlikal amin Allah ka dauka kasu Allah ka wadata su Allah ka kiyaye su ha na rahman din nan sai hamai tahum an dhikri kullu ghair famla qulubahum bi kulli sirr Allah ka kiyaye su zaunawa suna labaran wani Allah Allah suka zuciyoyinsu da dukkan sirri muridaina ha sai ne na rahama da ne ce malikhum diyara wal amwala wa najihim wa'ihim amfala Allah yake bal ayya ubangiji malikhum diyara Allah ka ba su manyan gidaje wal amwala Allah ka ba su manyan kuɗaɗe wa najihim ana cikin dukkan sharuka wa'ihim amfala Allah ka ba su ganimoni na rahaman ne rahamin da rahaman to akwai alif a gaba rahaman an da ji aqimu wujuhahum bi tilkal qawlin ومد فيهم بذلك الجسيم في في في نوع الرحمن منكم وزدكم بقدر الصدق كل مريد بقدر الشوق من ان الرحمن دي منكم يا ubangiji Allah ka ba muridina wazidkum ka kara musu baqadar sidqi gurgurdan da kowa ya gaskata ni gurgurdan da fadar da Allah ka ba shi taraki gurgurdan yadda gaskata ni baqadar sidqi kullu muridin gurgurdan inda kullu muridin ya gaskata ni in daga sai ke yi ha Allah ba shi mukami da ilimai da kuɗi mai yawa ba su da abin da ke so mai yawa shi mai kauri kuma da wasa yake shi ma ba shi da wasa ko ne gwargwadon gaske shi kuma gwargwadon shauƙe shi da ni zilhum wa zilhum da kadar sirki kulle muridin wa kadar shauƙi sai alif na rahim inni uridu minka bal wata alam inni uridu bal ni uridu ba'd bal watarham sai la na arhim laka wa minka thumma fika kullama talabtuhu wa anta tudil fi kama mhm sai na ra na arhim rajautu annani raja'atu minka bi kulli ma sa'altuhu ilayka sai ha na arhim hasin hawatimul ula wa nuna wa'ina ma fatan awwalina sai ya na rahim ya mani yujibu da wata lamadari ta kashi fa ma masana min durri sai ne na rahim musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi musalliman musharrafa Duku barham, duku barham, duku barham. Wani ba ta tafi gobe da yi a zuta jami'ul jawani. Jami'ul jawani. littafin jibran ya yi a kan diwani musamman ne ba shi tijjani da salama kamar da yi diwani musamman ne ba a salama haka mai diwani musamman ne ba shi tijjani da salama da a tsohon littafin littafin jami da jawani na tana a cikin da same ta rigiri dai ina ce bismillahir rahmanir rahim tanzil kitab min allahil azizil hakim tanzil kitab min allahil azizil hakim Allah ya ce alkitabu tanzil kitab wanda littafi saukakke ne an saukar da shi ne minallahi daga Allah azza wa jalla al'azizi mabuwayi wani da shi ne ke halakar da kafirai alhakim kuma gwani shi ne mai hikima mai ba da rama ga muminai mai ba da rama ga muminai kuma mai halaka kafirai to shi ne a jiya mun yi takaitaccen bayani baicin kafir ya kare akan bayanin girman alqur'ani inda Allah azza jalla yake nuna ma al'umma girman alqur'ani in ga duba littafin da ake ce ma nazatul majalisi wa mutabun nafaisi shafi na 60 za ga inda qala imam ahmad bin muhammad bin hanbali imam ahmad bin hanbali radhiyallahu mai mazhaban hanbaliya mai littafin musnad ya ce ra'aytu rabbal izzati fil manam mutanen na ga ubangiji a bacci fa qultu ya rabbi in kun ya ubangiji bi mai ta karabi idan kalmata ta rubun wai muku santanka da menene suke samu da menene suka samu dama suka zama muku santanka kun masu neman kusantanka me za su rike su ƙara samun kusanci a gare ta ya ubangiji sai Allah ce bi kalami ya Ahmad bi kalami ya Ahmad da zance na littafin alkurani ya ahmadu bin hanbali amma na bayan ya ya ubangiji su kulti ya rabbi bi fahamin aw bi ghairi fahamin ya ubangiji lazumtan qur'anin ka shine yafi kowane abu sa mutum ya samu kusancin ka to wannan karantawa in mutum na jin fasaran alkurani ko ko mutum ko da ba jin fasaran ma in ya rike ta ya fita abin da zai rike sai ya ce Allah ya bifahamin wanda ke rifahani bifahamin wanda ke rifahani ko kana fahimta qur'ani ka san fasaranta ko ba ka jin fasaranta in ka rike ta dai to ta ishe ka musafir ke duk wani abu ta wani littafin Allah ne to ka rasu da littafin wani kuma ga qur'ani in ka zama ga salati in sama ko ba ta fasil ma kulika qur'ani la ilaha illallah salati kuma muhammadur rasulullah imam ahmad bin hanbal da anhu ita da fada Allah ya gaya mishi haka shi ma shiru abakar al-asqalani da anhu shine wanda ya littafi na gaje ma fatul bari shine sharhin littafin sahih buhari shi ma yace na ga ubangiji a bacci ra'aytu rabbal izzati fil manami fa'arat an as'alahu min min afdal amal na na ga ubangiji a bacci a zuciya na asiri kudin sai ina so in tambaye shi akan a cikin ayyukan da ya kamata mutum ya zumunta yawa ubangiji tun a sarara suna da yawa to bai kamata mutum ya tsaya wani shi ne mafi girma gaba daya na so ina tambayar ya Allah ya dube da ce ya abu al'askallani ka so ka tambaye ni akan aikin da ya ayyuka gaba daya ya ce kwarar ba ubangiji ta Allah to karatun alburani shi ne abin da mutum zai yi nufi komai da komai gaba daya da duk wani sirri ina cikin qur'ani don a ta ina cikin qur'ani to wani suna yana suna ƙwarani sai zai shiga ubangiji da alwala ko ko ko ba alwala sai Allah ya toshi in dai ba ɗan ƙwaran za a yi ba ko da alwala ko ba alwala da zutun karatun kwani ya fi kowa abu in jirgi ne suka ɗauka in ku ta jika su ji alwala sai ce jawo ubangiji a sallah ko ko a wajen sallah ya ce ko a sallah ko a wajen sallah ba addu'a ba littafi ba abin da yake kamar alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah tana alkur'ani ya fi kowane abu ya ce jawo ubangiji dan ya ce ko a sallah ko a wajen sallah to ko wani na jin larabci yana da fasara wani kuma bai jin fasara to a cikin su wanne ne ya shi yace ko mutum na jin fasara qur'ani ko mutum bai san fasara ba karanta ta ya fi lazumta duk wani abu da ke da shi in ce da ubangiji wani abu na gode sai Allah ce kamar na ga kana so ka tambaye ni akan ladan alqur'ani in an karanta amma kana jin kunya ka kasa sai Allah ya ce to ladan alqur'ani in mai karantawa ya zana karantawa ya kasu kashi biyu wanda yake jin fassara ƙurani ana ba shi hasana hasana ishirin wanda kuma bai jin fassara ana ba shi hasana goma a kowane harafi misali bismillahir rahmanir rahim suna da harfa goma sha tara ka san fassaranta kana da hasana ishirin ba ka fassaranta ba a kowane harafi kana da hasana goma a hasana goma ga sha tara wajen ɗari da tasa'in kenan in ishirin ne ba na ga lissafa da Allah ya ce to misalin shi zan maka ka gane a lahira a aljanna akwai tiya tiya irin na wani duniya ba irin na aljanna ba ne mu na wani duniya tiyan mu mafiyanci mudu biyu ne na aljanna ko tiya sai an haɗa mudu mudu mudu dubu shine tiya ɗaya kuma kowane tiya ɗaya yana da mudu dubu kuma kowane mudu ɗaya yana da jabi ko kwanko dubu eh mudu daya a nan ba kwanko tara bane na aljanna kwanko dubu kwanko dubu kuma kowane kwanko daya a ciki akwai kwayan hatsi guda dubu kwayan hatsi guda dubu to kowane kwaya ɗin kuma ɗan shi ne ladan kowane kwanko daya ciki akwai lata lata guda dubu to kowane lata ɗin kuma yana da nauyin girman dutsen uhudu kwaya lada guda ɗaya yana da nauyin girman dutsen uhudu dutsen da yake garin madina gaba daya to irin wannan kwaya kwaya masu nauyin dutsen uhudu sai hada su guda dubu suke bada kwanko daya dan ɗari kamar dutsen uhudu ba shine shine shine kwaya daya to daga nan kuma irin su guda dubu kwanko daya to kwanko dubu shine mudu daya mudu dubu shine tiya daya to tiya dubu shine rabin daya to irin su irin su nan haka guda goma shine ladan da za a baka na harafi daya in ba ka jin fasara ba ya fasara to haka nake ashirin ladan guda nawa kenan ai sai Allah goma in ka ce hasana goma to wani hasana ɗaya kenan tiya dubu kowane tiya ɗaya akwai mutu dubu kowane mutu ɗaya ko kwanko dubu kowane kwanko ɗaya akwai lada guda dubu kuma kowane lada ɗaya ya yi girman dutsen uhudu idan shi tijjani da ranar a cikin jawahirin ma'ani yake cewa idan mutum yake ƙur'ani ta faɗa zuwa nasi kowane harfi da bitin ladan labarin da na sana goma mai da ilimi ko sana ashirin yana da ilimi to da harfi da za ba ta horar ini guda bakwai horar ini guda bakwai da harfi da tun daga fa har zuwa sun ara nuna jinata wannan a saboda ana balaga da mai tafiya ƙur'anin basmala ba sun ba sun sai mi arabu ba sun mi arabu su fara kuma ta fara da ba na ƙarfa na guda uku da shi ta fara mu da kulle ba sun da aka fara bismi ko ƙarshe fa min aljannati wan nasi bi arafa sadaqallahul azim sadaqallahul azim sadaqallahul azim kana cikin matsala to kai ɗin kuɗa ne gaba ɗaya da sun tafa da tafa kwato za ka taɓa ne surori masu girma bakara ne asibirsi ne da ƙarfi abu ne da duk kowace abu irin saranta ya sun ne wa safa ko da ta ishe ka misali an shafa wata rana wani bawan Allah yana zuwa makabartu yana kai ziyara in ji na masa addu'a ranar sai samu damar zuwa ba bacci ya kwashe shi ko sai barki mutum da ya kuka mai gani sai ya farke ga wannan makabartin duka sun tashi duka sun tashi Allah ya raya su suna ta karɓan lada ana ta ba su lada ana ta ba su lada suna ta ana ana ta ana karaba musu lada ana karabawa sai wannan sa- salihin sai ce wannan mutanen ma- makabarta bayan Allah lafiya ya mata tsaya ne kuka nike su ce ina ba kyama bane ai wata yau wajen shekara ashirin kenan sa'ad al-fannani radiyallahu anhu wani babban wali ne ya zo zai wuce sai ya biya ƙulhuwan la kafa talatin ya ce ala ce araba wannan ladan to tun lokacin ake mana akira wannan ladan har yau ba a gama ba gaba ɗaya makabartan mu gaba ɗaya ina kuma ce ka daure kai ma babanka kafa talatin sai shi kaɗai in nan ka talatin ɗin balle kuma sun kai ɗari eh, balle kai dubu eh, rigi-rigi talatin makabartan gaba ɗaya a cikin shekara ashirin kenan ana raba musu kuma har yanzu ba a gama ba kuma kullum tura wasu lada ake turawa ake turawa ake za su da fannani da zalamu ina ne da mutane da sarari ko da kullum ya ji kulwar lahu da kafa sha daya ladan su ke kai kamar iyayen shi ko kakanni ko na makabarta za ku jirgi sha daya to ya ishe su kulwar lahu sha daya a makabarta gaba daya ya ishe su da wannan mun dan take bayani ne akan amsa fi girman alqur'ani saboda watan shi ne mu littafi na bakar kenan ga annabin mu shine shine kundin tsarin mulkin mu cikin shi ne akwai shari'an mu akwai dariƙa akwai ma'arfa duk hukuncin da ba shi sama Allah da wannan abin ƙarya ne ba shi da abin da ba shi ƙur'ani nan da hukun da dama san ƙarya ne ba shi ba Allah ce ma fa na fitar ni sai ba abin da muka bar shi mu tashi ba shi littafin nan ko an yi bayani shi sai da ta bayani shi duk ilimin da ba sai na ba hurairar da anhu yace da ina cikin dinki allura na zai faɗi ba zan je neman ba zan ba zan harka wani doka da ko ba Qur'ani da ɗauko karanta a cikin zan gane allura na yana wani waje ne tanzilul kitabi na littafi ya sauka ne min Allahil aziz hakim daga Allah mabuwayi al-hakim mai hikima mai ba da rahama ga mu'minai ta inna anzalna ilaykal kitaba ya rasulullah mun mun saukar maka da wannan littafi ne bil haqqi dan ayi addinin gaskiya bilhaƙi kuma don abota mu Allahn gaskiya bilhaƙi kuma don a yi koyi da annabin gaskiya haƙi din nan Allah alhaku ƙur'ani alhaku annabi alhaku ma don littafin ne don abota mu Allahn gaskiya ya rasulallah ya kuma kai ni sauraro na Allah ci ina horonka fa abudillah ka bauta mu Allah azza wa jalla mu wani sallahu din ka tsarkake mishi addinin ka bauta mishi shi kadai kada ka haɗa shi da wasu addinai daban-daban kada haɗa bautan Allah musulunci da bautan gunki ko gunkin latu ko gunkin lata ko uzza ko manatu ko ulu ko hubal ko ya gusa ko nasara ko duk bautan wani gunki ko bauta ma rana ko bauta ma wata ko bauta ma mala'iku ko bauta ma aljannu ko cewa isa dan Allah ne ko cewa isa Allah ne ko cewa zaka Allah ne ko cewa wani ne Allah ne to duk dai a bauta ma Allah Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa lahu kullu shay'in qadir shi kadai za a bauta mishi kada da shi da kowa kada da shi da komai ala lillahi dinul halis addinul halis addinin tsantsa wanda ake ma ubangiji kwara daya wannan addinin lillahi Allah kadai ake ma addinin za ta ana ana bauta ma abu daya ba wani addini za ta rabu samu wani abu sai Allah shi kadai addinin shi ne addini tsantsa wanda shi mutum Allah shi shi kadai Allah azza wa jalla wa'annan ayoyi guda biyu makaranta da kuma an kai duba ka duba aya na goma sha ɗaya duba gani aya na goma sha ɗaya wasu shafi shafi sama kullum ne umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din qul ya rasulullah ka ce musu inni umirtu ni an umarce ni ne an abudan laha in bauta ma Allah azza wa jalla mukhlishan lahu din ina ne tsarkake mishi addini yace wa umirtu kuma an umarce ni ne li akuna duk in kasance a wani musulmi na ni ne farkon musulmai kul ga mu ga rasulullah haka nan kai malami kai ma ga yama sauran mutane masauraran ka sai malami mai wa'azi masu alhidamu lin nabi wal muradu bi ummatuhu sai malami mai wa'azi da saranta ne kana fasara qur'ani ka ga musu inni aha inni ahafu ni kaina ina jin tsoron azaba yawmin azimin azaba rana mai girma in a sai da rabi in na samu Allah ubangiji na qul lillaha a'fu kul ka ce a abudullah ni fa ina bauta ma Allah ne azza wa jalla Allah nake bauta ma muhurta lahu dini ina tsarkin shi addini na Mm. wannan gina kan ihlasi kan bauta ma Allah shi kadai kada ka kada ka da kowa to nan ne wajen ilimin tauhidi nan ne tauhidin tsantsa ya kare ta'budillaha wurza lahu din ala lillahi din alhalim nan ne tauhidin tsantsa nan ne kuma wajen da aka fitar da dukkan ilimai na ilimin tauhidi tauhidin amawa da tauhidin hasawa da tauhidin hasawan hasawa kuma nan ne kuma aka fitar da babi kusan da guda aka shi babul ihlas tsantsan ihlasi nan ne wajen ihlasi nan ne wajen tsantseni wannan ayan da kake gani kuma nan ne wajen da niyya in duk ibadu gaba daya ibn amal bin niyyati da wannan ayan duka shi wannan duniya hatta shi goma gaba daya na sallama da wannan ayan ya kafa hujja akan cewa kowane aiki sai da niyya ala lillahi bin halim inna wurtu salatu sali misali na wurtu salatu sali farana lillahi lillahi wani wani wani wani akwai farana lillahi lillahi so wani kuna da wani jarsu shara lana farisa lillahi lillahi to a niyoyi gaba da na ibadu a wani ayi a fitar da su anna biha abwaba sharri wa ta'sir wa tu'arifuna bi iya adada halika wa rida anfika wa zinata arshika wa midada kalimatika wa mablagha ilmika wa ayatika amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ربنا الله